أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 قوة رجب jira 1447 a daidai da ranar 15 ga watan 1 miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin matanin al'aƙidatu tahawiyya na al'imam abu ja'far ahmad bin muhammad al-tahawi rahimahullahu ta'ala wanda a karatun da muka yi jiya mun zo shafi na goma sha hudu mun fara bayani akan shafi na sha hudu har mun zo shafi na sha biyar ma mun fara tattauna akan matsala na 46 lokaci yayi yau insha Allah za mu tashi matsala na 46 zuwa abin da Allah ya so Allah madaukin sarki ya muna jagora kar a manta a karatun da muka gabatar mun gabatar da bayanai na abubuwan da suka shafi ilimin Allah subhanahu wataala akan abubuwan da bayi suke aikatawa da kuma gabatar da bayani akan cewa duk abin da ya shafi ilimi na gaibi abin da ya shafi alqada'u wal qadar to ana mai da al'amarin ne ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da masu haske na zuciya haske na imani suke yi suna sallama al'amuran da suka shafi ilimi na boye ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai sai dai waɗanda ya sanar daga cikin manzanninsa Allah madaukin sarki ya muna jagora yau za mu tashi a kan inda mala yake cewa nu'minu bil lauhi kuma za mu yi imani da Allah shine lauhil mahfuz mu ahli sunna mukan yi imani da wannan kamar yadda Allah ya umarni muka ce lauhil mahfuz huwa jismun azimun wani abu ne wanda yana da girma sosai nurun ma'ana nura ne da haske ne Allah subhanahu wataala yayi wannan allo da yake rubuta abubuwa kataba fihi Allah subhanahu wataala yayi rubutu a cikin sa abubuwan da duk ya so ma'ana kataba fihi alqalamu bi idnillah Allah yayi alqalami yayi rubutun duk abin da Allah yake so a ciki kenan wa nu'minu bil lawhi muna yi imani da lawhul mahfuz wal qalam kuma muna yi imani da alqalami alƙalami abinda mu muka tunani irin namu irin wanda muke rubutu da shi to wani alƙalami ba irin wannan ba ne shi ma jismun ne nurani allah ya shi ne da haske wanda nau'i ne na halitta da allah ya yi ka yi imani da alƙalami a haka ya tattara suna ne irin na alƙalami amma ba alƙalami ne irin wanda da muke rubutu da shi ba a yanzu abin da ke faɗowa a tunanin mai tunani aka ce alƙalami sai shi faɗo masa kamar wani abin rubutu ne wanda mu muke rubutu da shi gane lissahi wanda ba haka lissahin yake ba kamar ko a mu ma mu'amala irin ta mace da kullum yan ka ce alƙalami abin rubutu to ya bambanta daga waje zuwa ga waje daga mataki zuwa mataki alƙalamin da ɗan adam zai rubutu da shi mai zuwa makarantar allo ya bambanta da irin wanda ke zuwa makarantar nizamiya haka ma na'ura irin wannan a kwamfuta ai tana da nata alƙalami kaga ba irin wannan namu ba za ka kana rubutu yana rubuta alƙalamin ta ba irin namu bane haka ma in ka je wajen firinta za ta taswirin abu tana da yadda take nata rubutu to haka ma alƙalamin da Allah ya yi halitta ne na haske da Allah ya yi shi ne ya sani wanda bai je gani ba bai kwatanta da haka za mu yi imani da cewa akwai alƙalamin da Allah ya umarni a yi rubutu da shi wanda ya rubutu da shi wa bi jami'i ma fihi kuma muna imani da dukkan abin da yake cikin lauhil mahfuz qad ruqima an riga an zana shi rakam yana ba da ma'anar zane ko yana ba da ma'anar abin da ake lissafi da shi kenan duka an rubuta shi sa Allah ya ce fi lauhin mahfuz a cikin allo wanda yake tsararre ne shi ne allon da Allah ya rubuta abubuwan da yake bukata ya rubuta a ciki da Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun la ce ina rantsuwa da alkalami da abin da yake rubutawa to yin imani da wannan wajibi ne akan mutane walau yajtama al khalq kulluhum ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi da mutanen duniya gaba daya duka halittu mutane aljannu mala'iku duka halittun da Allah ya yi da za su haɗu akan canza wani abu da Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz abun nan da Allah ya rubuta annahu ka'in cewa wannan abin zai kasance sai halittu su ga su ba su son ya kasance su haɗe kai wuri guda don su canza abin da Allah ya rubuta ba su iya an fahimci hausa liyaj'aluhu ghayra ka'in don halittu su sa wannan abin kai ya kasance to ba su isa ba ina ma'anar jumlar abinda Allah ya rubuta zai kasance a cikin wannan launin mahfuz sai halittu su ga ba su son wannan abin ya kasance sun ki don kai ya kasance to ba su iyawa sai ya kasance inda Allah ya kaddara wannan abin sai ya kasance lam yaqdiru alai ba za su samu iko akan hakan ba ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه da mutanen duniya duka za su haɗu akan wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai kaddara zai kasance ba bai rubuta shi a cikin lauhin mahfuz ba kun gane ko liyaj'aluhu ka'inan dan su mutane su sa wannan abin ya kasance lam yaqdiru alai to ba za su iya yi ba ba ku iya saka wani abu a ciki da Allah bai so ya kasance ba kuma abin da Allah ya tabbatar ba ku iya cire shi a cikin shi duffal qalam bima huwa alqalam ya riga ya bushe ma'ana an dauke alqalami babu sauran rubuta wani abu bima huwa ka'in akan abin da zai kasance mana abin da Allah ya kaddara dama zai kasance to alƙalami ya bushe mana babu sarawani rubutu shi wancan alƙalami da ake rubutu shi kenan babu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashi alƙiyama wa ma akhta al abdu ba wani abu da zai kuskure wa bawa bai same shi ba ma'ana wa ma akhta al abdu lam yakun li yusibahu duk abin da ya kuskure ma bawa dama ba zai same shi ba duk abin da kake nema ka gaba ka same shi ba dama ba za ka same shi ba amma asabahu lam yakun li yuqti'a duk kuma abun da ya samu bawa dama ba zai ba zai kuskure masa ba sai ya same shi Allah madaukin sarki ya mun jagora to kun ga yadda abun yake duk abubuwan da za su kasance a cikin lauhul mahfuz suna nan ba wai sai yanzu ne za a yi tsarin to me za a yi gobe ko me za a yi jibi a kafin a yi duniya duka abin da za a yi Allah ya riga ya tsara a cikin lauhul mahfuz shi lauhul mahfuz din nan fa babban wuri ne Anas dan Malik yake cewa a riwayin sa inna lillahi lawhan ida wajhihi yaqut yaqutun hamra Allah yana da allo ɗayan ɓangarensa ɓangarorinsa in ka duba za ka ga jan yakutu ne yake jikinsa wajen hussani ɓangaren shi na biyu shi kuma yana da nau'i na abun ado wanda yake da kala na kore kalamuhu nura shi alkalamin allah haske ne kada ka yi tsammanin alkalamin da ake magana a ce icce ne aka heƙe ko kuma wani abu a haske ne fihi ya a cikin wannan littafi cikin lauhin mafuz Allah yake yake yin halitta mana ya kaddara abin da zai samu halitta wa fihi yarzuqu a cikin Allah zai arzata cewa wani ga abin da zai same shi na arziki wa fihi yahya wa fihi yamut a cikin Allah yake rayawa ga adadin rayuwar da mutum zai yi kuma a ciki za a rubuta ga adadin mutuwar da mutum zai yi wa fihi yu'iz wa fihi yaf'alu ma yasha a ciki za a ɗaukaka daraja wanda ake so Allah a cike yake rubuta duk abun da yake so fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane dare da yini abin da zai faru an riga an tsara shi abin da duka gani yau ya faru an tsara shi a cikin lauhul mahfuz abin da za a yi cikin dare nan yana tsare na gobe ma haka nan har zuwa ranar tashi alkiyama babu wani abu wanda Allah subhanahu wataala bai riga ya tsara shi Allah madaukin sarki ya mu jagora shine sai malai ba mu labari wa alal abdi haka ne ko e cikin jumlar mu'akkada shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malam ya kawo cewa ma akhta al abd wa ma akhta al abd lam yakun li yusibahu ko ba haka bane duk abun da ya kuskure ya bawa in kaga kana neman abu an shirya abun da kai kamar za a samu kaga bai samu ba dama Allah bai za ka same shi ba haka ma duk abin da ya same ka dama Allah ya kadara zai same ka ne mun karanta a cikin arba'unan nawawi hadisin abil abbas abdullahi bin abbas Allah ƙara masa yadda shi yake ba da labari ya ce kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina bayan manzon Allah akan abin hawa فقال سيما زالا يتدني يا غلام يا كيام إني أعلمك كلمات زن سندك وسك المومي قاسو احفظ الله يحفظك كما هكا بني كتال الله الله زي تريك الله أنا غنيش ني to ya za ka kwara ido ka kalle shi ne me ya gani ginin ka tsare umarnin Allah Allah zai tsare ka Allah ya ce bai so kakka yi Allah ya ce ka yi to ka yi shi ne ka tsara Allah ihfazillaha tajidhu tujahak ka tsare Allah ma'ana ka tsare dokokin Allah kada ka saba wa Allah za ka samu Allah a gabanka me ake nufi ba sai ka shiga mace ba ka ce wai ni Allah a'a ka san da Allah sadda za ka shiga matsala sai ga Allah ya tsaya wa zala ce ta'arraf ila Allah fil rakha'i yu'arrifka fi shiddah ka tuna Allah in kana cikin jin daɗi in ka shiga makici Allah ya tuna ka wani za ka ga sadda yake cikin harka duk wani shaidana da su ake yi bai komo mu Allah sai in bane ya same shi to sai ka ga ya dawo yana cewa yana cewa wallahi kaza kaza kaza ba a son ana son bawa kana da alaka mai kyau da Allah sanda ka shiga matsala to sai Allah ya yi saurin warware ma matsalanka ai ku duba jama'a a ɗabi'a namu ma mu ɗan adam kana tare da mutum ba ruwanka da shi ko neman shi baka da sai da ka shiga matsala sai ka karɓi namba ka kira shi wani wallahi ga halin likita an kama ne kaza kaza kaza kaza kaga ai baka kyauta ba baka kyauta ba shi ko da ya ma sai da shi maka karamci dan shi mutum mai karamci ko da kaya masa sharri zai saka maka ne da alkhairi ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i yu'arrifuka fi shidda tuna Allah lokacin da kake cikin sarari sai Allah subhanahu wata'ala shi ma in ka shiga maki sai ya kula da kai yadda yake shi Allah rahimun ne za ka ga mutum sadda ya shiga maki ya gaba gaba ba bayan ya dawo ya ce Allah na tuba kuma sai Allah ya karbe shi amma ba haka ake so ba ba ɗabi'a ne na bayan Allah na kirki ba ɗabi'a na bayan Allah na gari suna tare da Allah ne ko da yaushe kafin matsala ta zama suna tare da Allah shine cikin hadisi manzo Allah yake ce da shi wa alam ka sani law anna al ummata ijtama'at ala an yam an tanfa'uka aw ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah ka sani inda mutanen duniya za su taru don su amfana ma wani abu ba su amfana ma komai sai da abin da Allah ya kaddara wannan abin zai same ka walau ijtama'u ala an yadurruka da kuma za su taru akan su cutar da kai lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka babu yadda za a cuce ka sai dai abu Allah ya kaddara wannan abin zai same ka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ka kudurta ka shirya business da wani kana ganin riba ga tana sai wani abu ya bijiro abin ya wace kaka koma gaya ka ce anya ko baki aka yi ma ko an yi ma sihiri ne ko an yi ma sammu harakan na anya ba sa hannun wani a ciki a'a wallahi Allah ne abbe kaddara ka samu wannan abu duk duniya ba wanda ya sashi hana ma abin da Allah ya baka ba shi ku kiyaye da kyau ahlus sunna a halin da muke ciki a yanzu da mutum gari ya yi mai tauri kasuwanci ya taɓarɓare jarin shi ya kare sai shawara tunanin dawa suka yi musu dawa suka samu sabani ai a cikin danginsu akwai wani ba mutumin kirki ba ne wannan nan ne ya sami hannu a cikin lamarin a wannan ka suke sunna ka suke aqida ta ahlus babu wani a duniya kaf da ya isa Allah ya kaddara ka samu wani abu ya halaka babu shi babu shi kuma babu wani da ya isa ya baka abin da Allah bai kaddara zai baka shi babu don haka mu cire wannan tunani wannan tunani ya shiga cikin al'umma da dama a cikin fami da zaran jarinka ya daga sama Allah ya kaddara karyewan arzikinka maimakon ka bar ma Allah sai ka fara tunanin ai mutanen mu ba su da kyau mutanen mu kaza ne duk ga abubuwa nan mutanen ku su waye a gurin Allah ba kowa bane su ba wani mutanen ku da sun ka isa su hana ma abin da Allah zai baka wallahi ba wasu kuma abin da Allah ya hana ka ba wani wanda ya sai ya baka shi wannan abin ya shafi ahlus sunna ka gan shi in ya zo gurin wannan ya tashi ya zo gurin wannan ala gafarta mala ni ka sani ne mutanen mu yadda suke wallahi sun sani gaba abubuwa na ba su yi kaza na ba su yi duk ƙarya ce wallahi ba su isa su hana mu abin da Allah zai baka Allah ba su isa ba a ce babu mayago a cikin mutane ba ba a ce babu masu yin ba amma da masu yin da masu ko suwaye ko su nawa ne ba su isa su shiga gaban abin da Allah ya tsara ba ba su isa ba idan ma an yi ma din to ka kaddar dama a tsarin abin zai so to kuma ya zo a daidai da an yi ma din sai ka karba haka Allah ya so amma babu wanda ya sai rusa Allah madaukin sarki ya mana jagora sai samala yake cewa wa alal abdi haka ne ko yana kan bawa yana wajaba a kan bawa an ya alama ya san cewa annallaha qad yassara annallaha qad menene qad sabaqa ilmuhu ko في كل كائن من خلقه وعلى العبد واجبين akan bawa kowane irin bawa ya san cewa shine an ya'lama ya san cewa anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqi ilmin Allah shine ya riga ya duk wani abu da ya kasance daga cikin halittunsa ka kalli duniya kaf da abin da a cikinta to kafin a samar da duniya da abin da a cikinta allah ya san ma ko menene zai faru kowa zai kasance allah ya sani abin da zai faru duka allah ya sani ba wani abu da wai sai da ya kasance ne allah ya san shi a'a kafin a yi koma komi da kowa ilimin allah ya riga allah ya riga san a sai daga bayan ya sani allah madaukin sarki ya mana jagora qaddara zalika takdiran Allah subhanahu wataala ya hukunta wannan abin kaddarawa kaddara zalika ai qadahu ada zalika asya Allah ya riga hukunta su duk wani abu da ka gani Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara shi takdiran muhkaman ai Allah subhanahu wata'ala ya hukuntawa da tsari muhkaman ai munazzaman Allah ya riga ya hukunta abubuwa kuma a tsare da yace takdiran muhkaman ai yani Allah ta'ala qad khalaqa al-ashya'a wa nazzamaha Allah subhanahu wata'ala ya yi abubuwa kuma ya tsara su bai bar abin a watsa ba komai da ka gani ata bi taqdirin lahi wa hada taqdir munazzaman ai muhkaman Allah ya tsara wani dan wani wani dan wani ka gani a unguwa an sun gidan kowa akwai tsari a dabbobi ma an gane irin kowa akuya ba ta kama da kura kura ba ta kama da zaki duka a tare ko a daji in ka tahi in ka ga kuraye daban suke in ka ga jakai daban suke in ka ga shanaye daban suke takadiran muhkama Allah ya hukunta komai hukuntawa da a cikin tsari ba an yi abun bane a shawa'iyyan haka ne ko sannan Allah subhanahu wataala bayan ya tsara abin ya zama hukaman Allah yake cewa sai abin ya zama mubraman kun gane mubran mubram ay mutqin tsari kaga na ɗaya muhkamin Allah ya halittu a cikin tsari kuma fil itqani a cikin ƙwarewa da kaga abin kaga akwai tsari kuma in kakkalli tsarin za ka gane wanda ya tsarin ya kware wajen tsari in fahimci hausa ka ribe yadda allah ya mutum cikin tsari da kuma kwarewa shi ne na da yake kawo misali yana daga cikin aƙidar da ya kamata ahalus sunna ya ɗauka shine a alal abdi wajibi ne akan bawa an ya alama ya san cewa أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ilimin Allah ya riga yi duk wani abu da ya kasance daga cikin halittunsa faƙaddara zalika taqdiran Allah ya hukunta wannan abun hukuntawa wani irin hukuntawa muhkaman hukuntawa wanda yake cikin tsari mubraman kuma hukuntawa wanda yake a cikin ƙwarewa laysa fihi naqidun ba wani abu a cikin wannan wanda yake tunkara warwara ko yake tunkuɗa wannan abu ba cikin tsari yake wala mu'aqibun ko babu wanda zai biyo baya ya ma Allah tunkara warwara ya ce dan me akai kaza ai kamata ya kira ne babu wannan wala muzilun babu mai gushi gusar da wani hukunci da Allah ya hukunta wala mughayyir ko kuma ya canza wala naqis ko kuma wanda zai zo ya kawo cikas ya rage akan kaza ko ya ƙara akan kaza babu wannan wala za'ilun min khalqihi haka ma babu wani wanda zai zo yayi ƙari daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala fi samawatihi wa ardi a cikin sammansa ko cikin kassansa ku kula da kyau kamar Allah yana so ya mana ishara ne kaga yanayin mutane a tunani irin da aka ce sun yi yawa ya kamata a rage su ba ka iya wani ba aikin kana ba ko kaga mutane ka ce waɗannan sun yi kaɗan ya kamata a ƙara ba ka iya ba aikin kana ba kusa akwai waɗanda ga ganin mutane aihuwa ta yi yawa ko mutane sun yi yawa ba aikin suna ba wannan aiki ne na Allah duk inda ka ga taro na mutane haka Allah ya tsara abin kuma in kakkalle tsari akwai ƙwarewa a ciki kai taron ko da bai yi ma ba wanda ya tsara wa'annan mutane shi ya san hakan ya dace to kai ba ka da damar ka ƙara ko ka rage me abin da ana ka taslim ka mika wuya kawai ai akwai har yanzu a duniya waɗanda ke da tsarin ya kamata a rage yawan mutane a duniya ko babu waɗannan an mutanen nan sun rage don ba aikin su bane aiki ne na Allah akai matsayinka na Allah suna abinda ake son ka yarda da shi duk yadda ka ga Allah ya yi abu haka ne addinan shi kada ka yi tadakuli a cikin al'amarin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya mai jagora sai sama da ce wa zalika min aqdil iman wannan abin da kake gani an ambata ko ba haka bane yana daga cikin tushen imani aqdal iman ay min al asasiyat yana daga cikin gimshiki abinda ya kamata ka kafa shi a zuciyarka irin waɗannan bayanai na ka yadda abinda ka samu haka Allah ya kaddara in abu baka same shi ba dama Allah bai kaddara ka same shi ba yadda Allah ya halittu yayi cikin kwarewa da iyawa kai baka iya ciga ko ka rage ko ka ƙara yadda da wannan min aqdil iman ay min asasil iman yana daga cikin tushe foundation na imani da ake son su tabbata a cikin zuciyar mutum dan adam wa usulil ma'rifa haka ne ko yana daga cikin usul ma'ana tushe na na sani na sani Allah kenan da fahimtar abubuwan da ya dace mutum ya san su wal i'tiraf bi tauhidillahi ta'ala kuma mutum dan adam yayi i'tirafi game da menene game da kadai ta Allah subhanahu wata'ala in kun ka dubi wannan da Allah ya ce wa usulul ma'rifa ai tushe ne na sani ai li ahlil irfan ga ma'abuta ilimi sai ce wa zalika eh menene gaba to shi kenan wal'itirafi bi tauhidin ko mutum ya yi itirafi da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala kaga nan sai aka ce wal'itirafi bi tauhidin Allah ya maja gora wa rububiyatihi da kuma rububiya na ubangiji ka yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine marbubu wanda yake renon halittu ya kula da su ya musu duk abin da ya dace kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma haka ne ko Allah yake cewa wa khalaqa kulla shay Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci dukkan abubuwa وقد وخلق كل شيء ألا يهلك دكان أبوه فقدره تقديرا معنى الله سبحانه وتعالى يا هلك إن أي خلق كل شيء على مقدار Allah ya halicci komai a gwargwado iyakantacce ba a shawa'iyin ba ne duk wani abu da ka gani na halitta akwai adadin shi wa khalaqa kulla shay Allah ya halarci dukkan komai faƙaddarahu Allah ya ƙaddara halittun nan ma'ana yayye su a iya a gwargwaro shi ne alami ƙidarin wa hajamin wa haddin mu'ayyan la ya tajawazu na Allah ya halicci komai da tsari gwargwaron yadda zai kasance misali in ka ga mutane to Allah subhanahu wata'ala ya san adadinsu ya san iya wurin da za su tare ya san abubuwan da ya kaddara musu ba su rigewa akan yadda ya tsara kuma ba su karawa kiyashi in ka gansu kana da ya ganin su suna yawo to shi Allah ya san inda ya tsara musu ya san kuma ko guda nawa ne sauro wannan da kake gani Allah ya yi shi a bisa tsari kuma an san adadin ko da nawa ne shi yasa Allah yake ba mu labarin yake cewa wa khalaqa kulla shay'in Allah subhanahu wataala shine ya komai dukkan wani abu da ka gani Allah ya yi shi faƙaddarahu takdira ya kaddara shi kaddarawa mana ya hukunta shi kenan sai ya zamanto khalaqa kulli shay ala miqdarin Allah ya yi komai a bisa gwargwado wa hajam kuma an san adadin girman abin da wurin da za su tare a duniya gabaki daya wa haddin muayyan an san iya wurin su inda za su zauna kai wa bi shakalin muhkam kuma Allah ya yi komai da halittar da za ka kalla a cikin halitta akwai ƙwarewa komai da Allah akwai ƙwarewa a cikin shi babu wani abu da za ka riba cikin halittu Allah ka ce ai da ba ai kaza ba a'a hankalinka na dai abin kawo Allah kai mu jagora muna dai bayani magana da malami ba zalika min aqdil iman wannan duka yana daga cikin asasiyat asali na imani wa usulul ma'rifa da kuma usul ma'ana asali duka dai kusan ma'ana guda ne na sanin Allah wal i'tiraf bi tauhidillahi ta'ala da kuma yin i'tirafi bi tauhidillah kadaita Allah ma'ana bi tauhidillah ai bi annahu muwahhid Allah shi kadai ne wanda ya zamanto abin da za a kadaita ko kuma bi annahu mujid lil kainat shine wanda ya samar da halittu ga baki ɗayansu ba tare da ya duba da yanayi ba ko ya yi la'akari da shawarar wani ba a'a duka Allah subhanahu wataala shine wannan wal i'tiraf bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi da rububiyyarsa haka ne ko ma'ana bi mashi'atihi kenan da mashi'a na Allah kasancewa shi shi ke yin komai ala hasbi ma sabaka fi ilmi dukkan wani abu ne da ka gani ai na halittu to ya faru ne gwargwaron abin da ya gabata na ilimin Allah subhanahu wataala hikimatihi da kuma hikima ta Allah shi yasa Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in Allah shine ya halicci dukkan komai komai Allah halitta fa qaddarahu taqdira ya kaddara shi kaddara ai Allah ya kawo abu da mizani gwargwaron yadda abin zai kasance da adadin shi da komai a cikin tsari a wani guri Allah madaukin sarki yake cewa wa kana amrullah haka ne ko al'amarin Allah ya kasance kadaran maqdura ai ma qada Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu la budda an yaka ma'ana duk abin da Allah ya hukunta ya tsara shi to dole sai ya kasance wa kana amrullahi qadaran maqdura ma'ana al'amarin da Allah ya hukunta to ya ma zamo abinda zai hukuntu ya kasance ya samu dan Allah ya kadar zai samu da wannan abu Allah ya ba mu labari yake cewa fa wailun bani azaba ya tabbata ko tabiya ta tabbata liman tsara lillahi ta'ala fil qadari khasiman ga mutumin da ya zamo mai ja'in ja game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wanda yake kutsawa a cikin abin da Allah ya kaddara a cikin abin da Allah ya hukunta to wannan bane ya tabbata a gare shi wa ahdara an-nazara fihi ya halarto da duba a cikin wannan abin me ya halarto alban saqiman ya halarto da zuciya marasa lafiya mara lafiya zuwa ga abin da Allah ya hukunta misali Allah subhanahu wataala ya shafe ka da talauci sai ka zo kana tunanin dan me Allah ya ne talaka me ya samu Allah bai min kaza ba wane da ka za same shi me yasa wannan zuciya ce mara lafiya duk abin da ya shafi alqada wal qadar ba a bincike akai ba a cewa dan me ba a tunani akai ka rinka tunanin dan me kaza bai kasance ba dan me Allah bai ne dan kasa kaza ba dan me ba wane ne ba bana ba da Allah ya yi ka wane Allah ya san hikimar da ya yi ka wane akwai wani da ya sha question bai yana da yana ta yanzu kamar shi a ce wani na haife shi cikin yaya cikin mutane kaga bai san Allah bane bai aqida ne na ahlus sunna ba kai ka san shi ba shi malam shi ya san shi wanda ba kawai yin magana bane shi malam ma ka ce mishi amma me bai da aqida ta ahlus sunna sai dai da baki mai aƙida ta da suna in ka kwaye gari ka ganka da lafiya akwai hikimar da yasa Allah ya barka lafiya in ka waye gari babu ko sisi akwai hikimar da ta sa ka waye gari babu ko sisi in ka waye gari babu lafiya akwai hikimar da ta sa sanda ka hito daga cikin zuriya kaza kai daidai da aihuwar kama akwai hikimar da Allah ya barka hawan ga zamani an ka aihe ka ai Allah ya so da tuni an aihe ka kai rayuwa ka kare ko ba haka bane da komi da hikima da tsari wayannan abubuwa ba ka tambayar Allah sai dai kullum ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya maka wasu ayyana ya mana ishara na ce mana ciwo mafi muni shine ciwo menene zuciya ba ha ciwon zuciya na likita ba a a ciwon zuciya na lalacewar aƙida babu ciwon da kashi muni kaka na haka duk mutumin da a zuciya shi zai rinka tunani akan wani abu wato ya samu matsala a rayuwar shi yake ce da kadilta masa haka ne ko bi wahamihi fi fahshil ghaibi sirran katiman lagadilta masa fi wahamihi hakika ya nema a cikin rudu irin nasa a cikin tunani irin nasa fi fahshil ghaibi wai zai je yi binciken abun da yake a boye wannan ma abun nan da yake a boye sirran katiman wani sirri ne wanda yake ruhahi amma zai yi kokari ya yi bincike a kan shi wa'ada bima qala fihi affakan athima kuma ya dawo ma'ana sakamakonsa shine ya dawo da bima qala fihi game da abin da ya faɗa a cikinsa ya zama affakan athiman mai yawan kirkiran ƙarya ko mai yawan zunubi mana duk abin da zaka ce game da abun da ya shafi gaibi kawai ƙarya ta za kai nan baka san abin da zai faru an gane lissafi ko Allah subhanahu wata'ala ya muni jagora sai malam yake ba mu labari a gaba na gaba kawulhu da yake cewa wal arshu al'arshi haka ne ko? an kace al'arshi nan da za mu tashi al'arshi bi ma'ana asare fil loga kenan al'arabci an kace al'arshi ana nufin gado amma a shari'a yan kace al'arshi ana nufin jismin nurani alabu wani halitta ne da Allah ya shi da haske amma sama yake ba wanda ya je ya gano yadda yake muhidun bi jami'il ajsad ma'ana dukkan halittu duk wani gangar wani abu da kake gani al'arshi ta mamaye shi tana da girma girma na gaske ana yin bayanin al'arshi kada hankalinka ya ɗauka tunaninka ya kawo ma irin gadon matarka da aka ce ar-rahman al'arshi stawa ko Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshi gado gado da ake ce ana nuhi ne a larabci amma a aƙidance yan ka ce al'arshi wata halitta ce da Allah ya yi ta da haske Allah ɗaya san adadin girmanta ba irin gado na matanka ba ya wannan ya wuce tunaninka wasu malama suka ce huwa awwal makhluqat wujudan shine abinda aka fara yi cikin halittu halitta farko da aka fara ita ce al'arshi babba halitta ne ba wanda ya ji ya gani bale ya zai babu bayani akan al'arshi sai dai malama aqida suna kawo wannan hadisi cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al'arsha min nurihi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yayi al'arshi da haske nasa inna Allah khalaqa al'arsha min nurihi Allah yayi al'arshi da haskensa sa والكرسي بالعرش متلصق da kursiyu da al'arshi suna ɗanfare da juna ne suna manne da juna ne walma'u kulluhu fi jawfil kursi ruwa ga baki ɗaya yana cikin kursi tsakiyar kursi al'arshi tana sama kursi ita kuma ruwa ya raba su kenan wa haular arshi arba'ata anhar wa haula al-arsh arba'ata anhar tsakanin al-arsh akwai teku guda nawa guda hudu akwai teku guda hudu ko a ce akwai koramu guda hudu naharun min nurin ya talala an yi kogi guda shi kogin na haske ne kogi ne amma na haske kyalli kawai yake a gefen al'arshi wa nahrun min narin tatalazza akwai kuma kogi na wuta ne kawai tana ta farfasa sannan wa nahrun min thaljin abyad akwai kuma kogi na kankara fara sanyi wa naharun min ma'in akwai kuma ƙorama na ruwa zagaye da al'arshi ya kake kamanta girman koguna sai ka ɗauka kogi irin na garin kunyi a'a kowane kogi allah ɗaya sa'ada da girman shi sannan wani mala'ikatu ƙiyamun filtilkan anhar mala'iku suna tsaye a kan waɗannan ƙoramu dukansu sabihu na Allah ta'ala suna yin tasbihi ga Allah wani al'arshi alsina al'arshi tana da harasa bi adadi alsunatin halk gwargwadon harasan halittun duniya mutanen duniya ko ba na da harshe ba tsuntsaye na da harasa dabbobi na da harasa akwai harasa da Allah ya yi harsuna kenan da suke zagaye da al'arshi dukkansu suna yin tasbihi ga Allah kullum yusabbihu Allah ta'ala dukkansu suna menene suna tasbihi ga Allah wa yadhkuruhu bi tilkal alsuna suna ambaton Allah da menene da wa'annan harasan nasu shi yasa wanda ya kanta Sahih Bukhari na sharhul bukhari sharhu sai bukhari na shekul islam bin taimiyya shi yake ba da labari yake cewa innal arsha fawqa alam ita al arsh tana saman duniya ne gabaki daya wa annahu laysa bi qura shi al arsh ba kamar kwallo yake ba kama yasumu kathirun min ahli al hay'a kamar yadda da yawa daga cikin mutane da suke tsammani bal qubbatun zat qawa'im an yi ta ne kamar ƙubba wani nau'in halitta an gane ƙubba kama a yi irin abu mai doro haka dai babu kako to ba sai da zaka manta shi ba abinda ake jicewa a sama kawai ihe kafin almuhim kamar dai haka take da akwai riwaya da ta zo take bayanin ita kursiyu in an kamanta ta da al'arshi kamar halka ne kamar ɗan abu ne da yake a ce tamma da za ka ajiye kusa gare ta da wani ne masu bincike suke fassara kamar ita ma kursiyu kamar kamar da'il ne shi suke ga in za a yi duniya duniya abu da ake yinta ko a dunkule ake yinta ita duniya wanka haka na take ko haka na take ta an samu abin da mene ita duniya buɗe take ko dunkule to abin tambaya shi wanda ya yi duniya ya dunkule ta ya zagaye duniya ne ya ga dunkule take kun gane tambaya ta ai akwai map na duniya ko babu shi to wanda ya map na duniya sai ya duniya a dunkule a ina ne ya je ya gano duniya dunkule take duk suna samu ne a cikin nususu shar'iyya a irin wani hadisi su suna gani a inda kursi halka ce kamar kamar tamma take to al'arshi ma ita ta azzagaye ita ma kamar tamma take an gane da sahi ko kenan duniya ma ita ma dunkule na take shi yasa za ka suna yin duniya a dunkule shi yasa shekul islam a wannan sharhi dai na sai bukhari sai yake cewa ai annahu laysa bi khura masu kawo al'arshi su yi mata kamar kwallo yace ba kwallo bace kamar yadda da yawa daga cikin waɗanda suke yin wannan taswiri suke yi bal qubba ta ce an ita wata ƙubba ce tana nan kamar wani sulkumi komi da ake masa ihe kam allah ya samu dace za ta ƙawa'in tana da ƙawahuwa tana da cini ta hamiluhul mala'ika mala'iku na ɗauke da shi ku duba gani duk girman al'arshin nan Allah ya mala'iku wanda za su tsaye su rike shi kuma wa kana arshu alal ma duk girman al'arshin nan kan ruwa ne yake in sai abin ya baka mamaki ruwan sama ina suke zuwa daga sama suke zuwa ko daga ƙasa in lokacin da mana yi ba daga sama suke zuwa ba kenan kai a gurinka da kake ajizi shine ruwa in kai haka bai tsayawa sai shi ƙasa saboda kai baka kammala ba baka cika ba amma ai ruwan da duk za a yi amfani da shi a duniya a sama yake haka radda ake buƙatar a sauko da su gwargwaro sai a sauko nazzalna min as-sama'i ma'an bi qadarin fa ansharna bihi baldatan maita sai Allah ce kadhalika tukhrajuna ruwan yana nan ya kayan kun bukata gwargwado sai Allah ya sauko muku da shi to menene abin da annan shine wal arsh wal kursi haqqun da kursi da al arshi gaskiya ne mu muna yin imani da su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wani bayani wa huwa mustagnin an al arsh wa ma dunahu Allah ya wadata da al arshi da abinda ma bai kai al arshi ba mana da Allah ya al'arshi ba dan yana yayi shi ne dan bukata ba dan cika ne na iko na mulki wa ma dunahu da abin da bai kyau kenan ana nuna shi da ake ganin babba halitta ce to Allah bai da bukatar shi bale abin da bai kai shi ba abin da zan kawo ma misali ka gina gida ka yi komai sai ka shuka fulawa da itatuwa na lemu dala don bukata na ka shuka wani abubuwa mai kudi wanda ya amsa kudin shi za ka ga a gida ne akwai iciyar itatuwa ba a san adadin su shi bai ma san da su don bai da bukata su bai da lokacin su kuma ba ya shuka su bane don bukata a'a don a yi ma ado don a yi ma gidan ado ne kawai to Allah subhanahu wataala ya so da yadda tasa da iyawa tasa ya yi sama ya yi ƙasa ya yi kursi ba don yana da bukatar su shi da bukatar inda da ya ce wa maduna muhammu ma mun shiga kai ɗan adam kada kai tsamanin allah ya kane da yana da bukatar kan allah bai da bukatar kan allah muhaidun bi kulli shay'in haka ne ko wa fawqahu وقد أعجز عن الإحاطة منين haka ne ko Allah ya mana jagora ina ganin akwai uzuri kaɗan yau muna takaitawa a nan ga sai dai in Allah ka mana rai sai mu mu ci gaba za mu takaita na to sai